إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فيا عباد الله اتقوا الله حق التقوى وراكبوه في السر والنجوى وتوبوا إلى الله توبة نصوحا روى الإمام أبو داود في سننه عن المعرور بن سويد قال رأيت أبا ذر بالرببة وعليه برد غليظ وعلى غلامه مثله قال فقال القوم يا أبا ذر لو كنت أخذت الذي على غلامك فجعلته مع هذا فكانت حلة وكسوت غلامك ثوبا غيره قال فقال أبو ذر رضي الله عنه إني كنت سابقت رجلا وكانت أمه أعجمية فعيرته بأمه فشكاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا ذر يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية قال إنهم إخوانكم فدلكم الله عليهم فمن لم يلائمكم فبيئوه ولا تعذبوا خلق الله وفي رواية عن مورق عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا أمكم من مملوكيكم فأطعموه مما تأكلون واقصوه مما تكتسون ومن لم يلائمكم منهم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وشرابه وكسوته ولا يكلف إلا ما يطيق فإن كلفتموهم فأعينوهم ولا تعذبوا عباد الله إنهم خلق أمثالكم رواه ابن, ما... رواه ابن حبان في صحيحه وأصله في صحيح مسلم باختصار عباد الله اعلموا أن من أعظم نعم الله على العباد نعمة الأمن والثبات فالأمن بل بالأمن تقام الصلوات وتطلب الأرزاق وتبنى المدارس وتؤمر الأسواق وتستقر الأسر وتزدهر الأوطان قال عز من قائل الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ولقد أصبحنا في كثير من مناطق شمال نيجيريا نعيش واقعا مؤلما وحزينا اختطاف للأبرياء وتعذيب وحشي ضد المستضعفين واقتساب واقتداب حيواني وقتل للنفوس المعصومة وتهجير للأسر من قراها وبيوتها وإغلاق للمزارع والأسواق وخوف يطرق أبواب الناس صباح مساء أصبح الرجل يخرج من بيته لا يدري هل يعود إلى أهله أم لا وأصبحت الأم تخاف على أبنائها في طريق المدرسة وأصبح, وأصبح المزارع يتردد في الذهاب إلى أرضه التي هي مصدر رزقه الطرق غير آمنة والبيوت مخيفة والأمصار مخلية والمزارع ملغاه أيها المسلمون إنما يقوم به هؤلاء المسلحون من قتل وخطف وسلب وتوريء للآمنين جريمة عظيمة في شرع الله وليس لها أي مبرر وليس لها أي مبرر شرعي أو إنساني قال الله تعالى من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه فكيف بمن يختطف الناس ويؤذبهم ويهينهم بالشتم والضرب وشتى أنواع الإهانة ويبتز أموالهم ثم يقتلهم بعد ذلك أو يخلي سبيلهم وهم في حالة صحية يائسة أين فأين دين هذا الذي يبيه قتل الأبرياء وأين مروءة تبقى لمن يروئ الناس والأطفال والنساء والشيوخ ومن المسؤول أيها الإخوة المؤمنون حين تقع المصائب يبحث الناس دائما عن مسؤول والحق أن المسؤولية هنا مسؤولية تقع على جهات متعددة وليست مسؤولية جبهة واحدة أولا مسؤولية المجرمين أنفسهم فهم الذين يتحملون الوزر الأكبر أمام الله ثم أمام الناس لا يجوز تبرير جرائمهم بالفقر أو الجهل أو الثأر أو النزعات القبلية أو غير ذلك من المبررات التافهة والتي يرددها بعض المدافعين عن هؤلاء الوحشيين قال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بال... كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم ألا ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ثانيا مسؤولية الحكومة إن حفظ الأمن من أعظم واجبات الدولة فالحكومة مسؤولة عن حماية الأرواح والممتلكات وتأمين الطرق والقرى والبيوتات وملاحقة المجرمين وتوقيفهم ومحاكمتهم وإنزال العقوبات الرادعة بهم كما أن عليها معالجة الأسباب التي تغذي هذه الأزمة من فقر وبطالة وضعف تعليم وانتشار السلاح بين المواطنين وغياب العدالة في بعض المناطق إن الناس لا يطلبون المستحيل ولا يسعون وراء وراء التمويل وإنما يطلبون حقا أصيلا من حقوقهم كمواطنين أن يأمنوا أن يناموا آمنين في بيوتهم ويسيروا آمنين في طرقاتهم خلال أسفارهم وترحالهم ثالثا مسؤولية المواطنين ليس المواطن مجرد متفرد على الأحداث فمن واجب الناس التعاون مع الجهات الأمنية بإبلاغ على التحركات المشبوهة وعدم إيواء المجرمين أو التستر عليهم ونبذ العصبية الكبلية التي تدفع البعض إلى حماية المجرم لأنه من قبيلته أو من عشيرته وتربية الأبناء على احترام الدماء والأموال فالمجرم لا يستطيع أن يعيش بين الناس إلا إذا وجد من يسكت عنه أو يحميه أو يبرر فعله ثم قضية دفع الفدية عباد الله إن دفع الفدية من أعقد القضايا التي تواجه الأسرة المنكوبة فالأب أو الأم عندما يختطف ولدهما لا يفكران إلا في إنقاذه وهذا أمر مفهوم وطبيعي لكن الواقع المرير أن الأموال المدفوعة للفدية كثيرا ما تتحول إلى وقود يستمر به الخاطفون في شراء الأسلحة وتنفيذ عمليات جديدة وذلك ولذلك فإن هذه القضية تحتاج إلى معالجة حكومية جادة وخطط أمنية فعالة حتى لا يبقى المواطن وحيدا أمام مأساته تخيلوا معي طفلا يستيقظ ليلا على أصوات الرصاص أو أما تحمل ربيئها هاربة من قريتها وشيخا تجاوز السبعين يجلس على أنقاض مجلسه المحترق وطالبا حرم من التعليم لأن مدرسته أغلقت ومزارئا يشاهد أرضه التي عاش فيها سنوات طويلة وقد أصبحت مهجورة تخيلوا ما يعانيه المختطفون من خوف وألم وجوع وإهانة في الغابات المربعة في الغابات المرعبة وبين هؤلاء المجرمين الوحشيين في حين أن أبناءهم وأهليهم وذويهم يعيشون بؤسا وخوفا ويجمعون كل غال وثمين من أجل تجميع مبلغ الفدية ويترقبون رنة الهاتف ليتلقوا الإرشاد الجديد من الشياطين والخنازير هذه هي معاناة بشرية حقيقية يعيشها آلاف الناس في هذه البلاد ونحن هنا نعيش في مدن في مدن حصينة وأحياء ملونة وبيوت أبية من غير خوف من غير خوف ولا جوع ولا تفكر فلله در القائل أكلت يوم أكل الثور الأبيض أيها المسلمون يجب على العلماء والخطباء والدعاة أن يبينوا للناس حرمة هذه الجرائم وأن يواجهوا الأفكار المنحرفة وأن يغرسوا في الشباب معرفة قيمة الدماء وحرمة الأموال والأعراض فالسقوط عن الباطل يجرئ أهله على التمادي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلى الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون عباد الله إن الأمن لا يشترى بالأموال وحدها ولا يبنى بال وإنما يبنى بالعدل ويحفظ بالقوة الرادعة ويدعم بالتعاون بين الحكومة والمواطنين والعلماء والزعماء التقليديين فلنكثر من الدعاء ولنتم بما أوجب الله علينا ولنتعاون على البر والتقوى ولنعلم أن الظلم مهما طال مهما طال أمده فلن يدوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين أمر بالعدل والإحسان ونهى عن الظلم والطغيان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وسفيه صلوات الله عليه وسلامه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ɗanwa masu albarka ya zo a cikin hadisin al'imamu abu dawud daga sahabin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wato abu zarin ligifari abu zarin ligifari Allah ya ƙara masa yadda ya yi ƙaura daga cikin gari ya koma wani ƙauye a gefen gari da ake ce mishi arrabaza kusa da garin madina bayan dawowarsa da ƙasar sham sai ya kasance irin suturar da yake sakawa ta babban mutum irin ta ne a jikin bawansa bawon shi wanda ya siya da kuɗinsa wanda yake masa hidima wasu mutane da suka zo suka ga kaya irin na jikinsa kaya irin na manyan mutane na alfarma kuma irin shi ne a jikin bawansa sai suka ce mushi haba abu zarrin ya za ka sa kaya iri ɗaya da na bawa me zai hana ka karɓi wannan kayan da ke wurinsa ka haɗa da naka sai ya baka complete set shi suke ce muhulla shi kuma ka samu wani kaya da ya dace da bayi ka bashi irin na bayi sai ce musu ai ba zai yi ba ya ce wata rana na yi rigima da wani mutum cikin sahabbai 'yan uwana wannan mutum ba wani bane sayyidina bilal ne alaihi ridwanullah yace da muka yi rigima da shi sai na zage shi na ce mishi dan gidan bakan mace domin uwarsa ta kasance baka ce ba balarabiya bace sai kai ƙara na gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya kira ni ya mini fada ya mini tankiya yace ashe kai Abu Zarri ina ganin ka kamar mai hankali ashe har yanzu akwai ragowar maguzanci a tare da kai dan me zaka kira shi da dan bakan mace yace waɗannan bayi da ke tsakankanin ku bayin Allah ne kamar ku Allah ya fifita ku ne akan su ya sanya suka zama a ƙarƙashin mulkin ku duk wanda ba za ku iya zama da shi ba to ku sai da shi ku sallame shi wanda kuma za ku zauna da shi sai annabi ya ce kar ku sake ku azabtar da bayin Allah a wata riwaya har ila yau nabi ya ce musu irin abin da za ku ci ku ba su ci irin abin da za ku sa a jikinku ku ba su saka irin abin da za ku sha na abin sha ku ba su sha kar ku wulakanta su idan ba za ku iya zama da su ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku saida su amma kar ku dinga wulakantawa da azabtar da bayin Allah hakanan a riwayar sayyidina Abu Huraira wadda ke cikin sahih na ibn hibbana da kuma wata riwaya takaitacciya a cikin sahih muslim waɗannan riwayoyi duka suna nuni zuwa ga haramcin wani mutum ya azabtar da mutum ɗan uwansa wanda dukkanin su bayan Allah ne kowane irin nau'i na azabtarwa a wannan ƙasa tamu a wannan yanki namu na arewacin Najeriya kowa ya san yadda muke rayuwa a yanzu harkar wato banditry da harkar kidnapping ta zama ɗaya daga cikin sana'o'i gama gari da 'yan ta'adda suke a ƙasashen har ma an daina labarin an daina ma ruwaitowa ya zama ma abu gama gari idan ba kana rayuwa a yankunan da suke fama da matsalar irin zamfara da sokoto da wani yanki na naija da wani yanki na kaduna da makamantansu ba ma ka jin labarin labarin ya daina tambari babu ruwan kowa an kyala wasu bayin allah talakawa 'yan ƙasa an basu limasirihim to their fate su san yadda za su yi da rayuwarsu ‘yan ta'adda na sa musu haraji ‘yan ta'adda na ƙwace musu garuruwa da gidaje ‘yan ta'adda na tursasa musu su ƙwace musu ‘ya'yansu mata da matayensu mu ko muna nan muna rayuwarmu babu abin da ya dame mu wannan ya daga cikin abubuwan ban takaici da ke rayuwa da ke faruwa a wannan rayuwa tamu babu shakka rayuwa cikin aminci tana daga cikin muhimman abubuwan da adam yake nema a rayuwarsa domin idan babu aminci babu da za a fita a nemi abinci ko a gina makarantu ko a zo masallatai a yi sallah ko a buɗe kasuwanni ballantana kuma ƙasa ta ci gaba shi sa Allah ya goranta wa mutanen makka da yake cewa ya ciyar da su daga yunwa kuma ya aminta da su daga tsoro mun wayi gari muna cikin wannan baƙin ciki da damuwa kullum ka ji an kama mutane an sace su kullum ka ga hotuna da bidiyo na irin azaba da ake musu ta zalunci ka ji labarin irin yadda ake yi wa mata fyaɗe kamar dabbobi ka ga yadda ake kashe bayi ana ɗaukan bidiyos ɗinsu ana kashe su ka duba ka ga yadda ƙauyuka da garuruwa suka wayi gari babu kowa a cikinsu mutane sun gudu sun zama ‘yan ƙaura sun zama musharradun sun bar gidajensu da garuruwansu da gonakinsu da sana'o'insu sun kulla kasuwanninsu babu abin da ke cikin zukatan waɗannan mutane in ban da tsananin tsoro da tashin hankali mutum ya wayi gari in ya fito fita daga gidansa da bai san ko zai dawo ba uwa ta wayi gari a wasu garuruwa yayinta sun fita makaranta ba ta da tabbacin za su dawo mai gona ya wayi gari an yi ruwan damuna bai sai je ya shuka ba alhalin kuma wannan aikin gona shine aikinsa gadon iyaye da kakanni hanyoyi babu aminci mutane da dama yanzu suna da ƴan uwa da dangi a waɗannan hanyoyi suna da kasuwanci a waɗannan hanyoyi ba sa iya zuwa ƙasashen zamfara da sokoto da kebbi da makamantansu in an yi ma mutuwa haka za ka haƙura ba za ka je ta'aziyya ba in za a yi aure haka za ka haƙura babu zumunci babu babu kasuwa garuruwa da ƙauyuka da birane da sun zama wuraren tsoro da tashin hankali ‘ya'yan wa musulmi ayyukan da waɗannan ‘yan ta'adda suke yi babban zunubi ne a wurin Allah ya shafi kisa ya shafi tsoratar da mutane ya shafi talautar da mutane kuma ba su da wani dalili wani justification da za a iya ba su kisa ne da zalunci Allah kuma ya hana akwai mutane wanda za ka ga suna ƙoƙarin wai bari su ba su mafita a ce wai ai saboda talauci ne ya dame su ko kuma saboda an bar su a baya ko dan ba a gina musu makarantu ba ko dan ba su da asibitoci duk wannan ba mubarrir bane a wurin Allah ba kuma mubarrir bane ba ba dalili bane a hukumance mu nan a cikin garuruwan mu ai akwai inda babu asibitocin akwai inda babu makarantun ne yasa ba tashi an yi an yi ta kisa ba su kadai su ne jahilai ko ina akwai jahilai a kasar nan su kadai su ne jahilai da za su din kashe mutane babu wani dalili na shari'a ko dalili dan adam zai karba da zai zama cewa wato hujja ne sannan ai ta laliban wai laifin waye ai ga masu laifi na farko wanda ya kisa ya yi sata ya yi fashi ya yi fyaɗe ya kori mutane daga garuruwansu ya anshi kuɗin fansa ai babu mai laifi kamar wannan shi ne farkon mai laifi a wurin Allah kuma shi ne farkon mai laifi a wurin hukuma na biyu sai kuma ita kanta hukuma ita kanta gwamnati da dukkanin apparatus ɗinta na tsaro tana ɗaukan laifi mai girma a ƙa'idar rayuwa kuma duk wanda yake da hannu bai hana ba ya jira gamo shi da Allah babu wanda zai kare shi daga azabar Allah da tambayar Allah domin gwamnati da hukumominta na tsaro aikinsu ne tabbatar da aminci a cikin garuruwa aikinsu ne tabbatar da cewa al'umma suna zaune lafiya aikinsu ne su kare rayuka da dukiyoyi aikinsu ne ya zama hanyoyi na tafiye-tafiye suna da aminci aikinsu ne ya zama garuruwa da birane da ƙauyuka ko ina akwai tsaro kuma aikinsu ne su bi sawun waɗanda suka yi laifi na criminal su kamo su su kai su kotu a yi musu hukunci a kuma zartan musu da hukuncin da ya sa kowa ya ji tsoro kamar yadda kuma aikin gwamnati ne ta tare sauran dalilan da ke jawo barna remote causes da suke iya jawo barna ilmantar da mutane wayar da kansu sama musu da ayyukan yi sama musu da makarantu waɗanda za su ba su dama hankalinsu ya gyaru samar da hanyoyin tattalin arziki adalci a cikin mulki da tara duk wata kofa da wani shari zai iya zuwa duk wannan aikin gwamnati ne kuma ba wanda ya sai wannan ba gwamnati ba lalle mutane abin da suke nema a gurbin gwamnati ba suna neman abin da ba zai yi ba ne a suna neman gwamnati ya musu abin da constitutional rights ɗinsu ne zaman lafiya da samun kyakkyawar rayuwa da samun sauran haƙoƙinsu na ‘yan ƙasa na tabbatar da aminci a garuruwa da ƙauyuka da birane wannan haƙƙin kowane ɗan ƙasa ne akan gwamnati so da ba wai gwamnati ta ce ba mutane suna cewa gwamnati ta azurta su ne ko ta hana su mutuwa ko shan wahalar rayuwa ba a'a ta ba su damammakin da tsarin ƙasa ya tanadar musu sannan mu ma sauran mutanen gari mu ma muna da laifi mu ma a ciki da gaske laifinmu shine mun zama 'yan kallo abin da ya dame mu kawai shine da zarar mun ga videos marasa kyan gani ne mu ci gaba da yada su mu ci gaba da surutu mu ci gaba da la'anta a cikin mu ne mu mutanen gari ake samun informers ake samun masu musu supply na makamai masu kai musu abinci masu sayan musu da man fetur masu musu transfer din kuɗi a POS da a cikin mu ne a cikin sauran mutanen garuruwa da birane da ƙauyuka saboda haka duk wanda ya tarayya a cikin wannan yana da gwargwadon laifi da gwargwadon tarayyar da ya yi kamata yi mu zama muna taimakawa gwamnati wajen kai rahoton abin da muka gani na laifuffuka ko abin da muka gani muna zargin cewa alamar laifi ne kamata yi mu taimakawa gwamnati wajen yi mata addu'a da fatan alkhairi kamata yi manyan mu su taimakawa gwamnati wajen jan kunnen ta ta yi abin da ya kamata dattawa da sarakuna da masu ilimi da manyan 'yan boko da tsofaffin sojoji da sarakunan gargajiya da duk wani da ya so faɗa a ji da ƙungiyoyin addini da ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam duka su ja kunnen gwamnati don ta yi abin da ya kamata amma kowa kawai ya tsaya sai dai abin da ya ga dama yake yi sai abin da ya ga zai fushe shi kawai yake yi to shi sa aka wayi gari aka zama yadda ake haka nan abu na gaba da ya ƙara zuzuta wutar wannan bala'i shine ba da kuɗin fansa idan an kama mutum su dinga kira suna faɗin maganganu na rashin imani su faɗi wasu kuɗi marasa hankali mu kuma ‘yan uwa da dangi duka gaba ɗaya mu ruɗe mu tara duk abin da muke da shi mu sai da duk abin da muka mallaka wani lokaci ma sai an sa asusun neman taimako a ɗiba je a kai musu to za ka iya ba iyaye da ‘yan uwa uzuri cewa in an kama ɗan uwanka ba za ka iya yin tunani mai kyau ba ba za ka iya haƙura ka ce bari ka ƙyale shi yadda suka ga dama su yi da shi ba za ka ga bari ka iya ƙoƙarinka ka iya ba su uzuri amma fa amma fa at the end of the long run wannan abin na daga cikin abin da ya ƙara musu ƙarfi samun kuɗaɗe da suke yi miliyoyi ɗaruruwan miliyoyi an kai musu nan an kai musu can kwanaki aka ce an ba da wani rahoto cewa a shekara ɗaya 'yan Najeriya sun biya kuɗin fansa sama da biliyan ɗari uku biliyan ɗari uku haka aka faɗa a cikin rahotannin wannan kuɗaɗe da suka shiga sun shiga hannun waɗannan mutanen banza da su da masu taimaka musu ta bayan fage so da sun samu ƙarin ƙarfi na tattalin arziki sun samu ƙarin ƙarfin siyan makamai kuma sun ji daɗin cewa lalle wannan kasuwanci ne wanda yake mai riba a wurinsu da haka wasu ma suka sake shiga aka sake samun masu taya su a cikin harkar amma fa wannan shi ma ba masalaha bane da za mu iya mai ittifaki gaba ɗaya ba za a sake biyan kuɗin fansa ba wanda suka kama sun gada ma su kashe shi idan suka kama ɗaya biyu biyar goma za su daina kamawa amma wannan yana da matuƙar wahala ɗan uwa masu albarka ka yi tunanin yaya mutane da suke cikin wannan damuwa suke ciki ka yi tunani kai imajinin yaro ƙanƙani yana bacci kusa da mahaifiyarsa cikin dare a garinsu a ƙauyensu wasu shaiɗanu su cika garin da babura su dinga harbi kan mai uwa da wafi yara ƙanana da maza da mata da iyalai da gwagware da samari kowa ya farka cikin rigar bacci a ruga da gudu a yi daji su kashe na kashewa su buge na bugewa ka yi tunanin uwan nan da take ɗauke da ɗanta cikin daji tana gudu da shi tana gudun tsira ka yi tunanin dattijo mai shekaru wanda wannan abin ya suke shi ɗan shekara saba'in ko tamanin ka yi tunanin wato tsohuwa wadda ba ta da kowa wadda mijinta ya rasu ƴaƴanta ba sa gari daga ita sai wata jikanniyarta kai tunanin ya suke fama da wannan bala'i kai tunanin mutumin da zai farka ya ga an sawa gidan shi wuta kai tunanin dan makaranta wanda zai za a ce an kulle makarantarsu yanzu garuruwa da yawa an kulle makarantun firamare da sakandare duka an daina dama ya aka kare kai tunanin waɗannan yanayin kai tunanin mai noma da zai ga an yi ruwa ba zai ba gonarsa ba ko kuma ya yi shuka yana kallon 'yan ta'adda za su zo su karya duka shukan nan ko su zuba shanu a ciki su cinye duka shukan nan bai sai magana ba ka yi tunanin irin waɗannan abubuwan jama'a ka yi tunanin irin tsoro da tashin hankali da yunwa da waɗannan bayan Allah suke fama da ita waɗanda aka kama a kai su aka ɗaɗɗaure su kamar raguna a kasuwar dabbobi. ka yi tunanin kuma yadda ‘yan uwansu da iyalansu suke cikin baƙin ciki da damuwa da tashin hankali suna nan suna ta haɗa akwai da babu don su haɗa kuɗin fansa suna jiran waya ta ƙara ringin wani shaki ya kira su ya zazzage su ya ba su wani umarni na daban wannan abin fa daga yana faruwa jama'a duk mun sani ba wai labarai ne na da na yanzu ba ɗaruruwan mutane suna cikin irin wannan bala'in yayin da mu kuma mu da muke rayuwa a birane da garuruwa da manyan garuruwan ƙasar nan muna cikin garuruwa wanda suke gyararru da titina lafiyayyu da ɗakuna masu kala fenti da aminci ba ma jin tsoro ba ma jin wahala muna ta yin abin da muka dama yayin da kuma ga ƴan uwanmu ƴan ƙasar nan ne su ma musulmai ne danginmu ne su kuma suna cikin wannan bala'in to dai karin magana larabawa da suke cewa ukiltu yawma ukila thawr al-abyad wato abin da ya ci doma ba zai bar awai ba a takeici haka wajibi ne akan malamai da masu wa'azi da shugabanni masu faɗa aji su tashi wajen yi wa mutane wa'azi da bayyana wannan bala'i da kuma kira zuwa ga hukumomi su yi abin da ya dace domin yin shiru a kai yana ba da dama a ci gaba da yin wannan ainihin wato rashin imani mu sani da cewa shi aminci da zaman lafiya kuɗi kaɗai ba sa kawo shi don kawai kana da kuɗin gina gida da kuɗin siyan abin hawa da kuɗin tafiya ƙasar waje wannan kare bai sai baka aminci ba abin da zai kawo shi kawai shine adalci abin da zai kawo shi shine ƙarfin hukuma wadda ta hana kowa yin zalunci abin da zai kawo shi kuma shine taimakekeniya tsakanin 'yan ƙasa da gwamnati da malamai da sarakuna da sauran al'umma wajen ganin cewa an samar da aminci don kowa ya zama cikin aminci da haka wajibi ne mu yawaita addu'a da neman agajin Allah wajibi ne kuma kowa ya tashi abin da ke kansa na wajibinsa a matsayinsa na jami'in tsaro a matsayinsa na jami'in hukuma a matsayin shi na ɗan ƙasa a matsayin shi na mai faɗa a ji a matsayin shi na kowane irin mutum ya yi abin da ya san yana kan shi sannan mu taimaki junanmu wajen aikin alkhairi don samar da alkhairi a cikin ƙasarmu mu sani kuma cewa shi zalunci koman tsawon da zai yi ana yin sa yana da iyaka Allah ka tsare mu Allah ka ba mu mafita اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم, اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم انصر المظلومين وفك أسر المخطوفين وآمن الخائفين واشف الجرحى وارحم القتلى اللهم وفق ولاة الأمور للقيام بواجباتهم وأصلح أهوال العباد والبلاد يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون